أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا bayan haka ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna karewa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kawo wannan rana mai albarka ranar lahadi 19 ga watan ramadan shekara ta 1447 bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da wato takwas ga watan uku shekara ta 2026 miladiya don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka masallaci na juma'a na cikin kandegar national a ungoyin tala babban birnin yamai jamhuriyar nijar a wannan shekara kuma wannan darasi namu shine na goma sha takwas a cikin suratul ali a cikin suratul nisa'i kuma wannan shine darasi na 21 muna na a cikin suratul nisa'i muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci a cikin abin da za mu karanta ya ba mu ikon karantawa daidai tare da aiki da shi ya tsare mu da faɗawa cikin kuskure muna fata Allah subhanahu wata'ala ya karbi ibadunmu ya sa muna daga cikin waɗanda za su wato wannan ibada ta ramadan cikin sa alaramma a jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta hamsin daidai ka karanta ta hamsin da ɗaya amma Allah bai ba da ikon an yi tafsirinta ba to yanzu da ikon Allah za ka karanta mana aya ta hamsin da ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci na'am Allah ya ce alam tara ila alladhina utu nasiba أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا الله سبحانه وتعالى yana ci gaba da bamu labarin wato sharrin yahudawa ta hanyar manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce alam tara ilal ladina utu nasiban shin baka sani bane ya kai manzo mai girman daraja wato dangane da al'amarin alladhina utu nasiba wa'anda aka baiwa rabo na ilimin littafi kenan alladhina utu nasiban min alkitabi dangane da wa'anda aka bai aka ba su rabo na ilimin littafi maimakon su yi aiki da abin ilim wato maimakon su yi aiki da ilimin da Allah ya ba su na littafi sai ba su yi ba sai suka koma mai yu'minuna bil jubti sai suka koma suna yi imani da gunki kaga wannan hasara ce Allah ya baka ilimi na sanin Allah ka gane Allah shine Allah amma ka ƙin imani da Allah ya baka ilimi na sanin ƙur'ani cewa gaskiya ne amma ka ƙin imani da alƙur'ani ya baka ilimi na gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi na tun a cikin littafin attaura da injila amma duka ba saboda rashin rabo yu'minuna bil jubti sai suka koma suna yin imani da gunki Allah ya ce wa tagut kuma suka koma suna yin imani wato da tagut kenan maimakon imani da Allah da manzon Allah da alqur'ani sai suka koma yu'minuna bil jubti suna yin imani da gunki wa tagut da tagut za mu zo mu bayani akan me ake nufi da aljubt wa tagut a yanzu dai fassarar su gashi na wasu malaman suka ce jubt shine gunki gunki wanda ake sassaka sanam kenan kun gane ko aka ce bagut shi kuma yana da ma'anoni kusan biyar kamar yadda muhammad bin abdullahab ya yi bayani da ibn al-qayyim rahimahullah shi ma ya yi bayanin ya ake nufi da bagut amma za mu karanto tun daga maganganun sahabbai wato me ake nufi da waɗannan aljubtu wa bagut kun gane ko amma dai a fassara ta kai tsaye sai mu ce muku yu'minuna bil jubti suna yin imani da gunki wa tagut kuma suna yin imani da tagutu idan fassara dalla dalla za ta zo nan gaba Allah ya ce waya quluna kuma duk da haka suna cewa lillazina amanu dangane da waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa suka yi imani na gaskiya mun gane ko sai su faɗa afwan Allah ce waya ƙulun lullazina kafaru afuwan waya ƙulun lullazina kafaru kenan kafircewa su ga Allah da manzansa da kafircewa ƙur'ani da koma a yi imani da gunki a yi imani da ɗagutu duk bai ishe su laifi ba to sannan kuma ya ƙulun lullazina kafaru ga wani laifi na gaba suna gaya ma kafirai wanda suka kafirce ma Allah da manzansa me suke faɗa musu a wancan lokacin kamar yadda mai jalalai ya ce kamar abu sufiyan da mutanensa waɗanda lokacin ba su yi imani ba sai suka koma suna cewa da waɗannan kafirai wato sai suka cewa da su ha'ula'i suna nufin wa suna nufin sahabban manzan Allah muminai sai suka ce ha'ula'i ahada minal ladina amanu kenan sai suka nuna wasu kafirai mun gane ko suka nuna suka ce waɗannan kun ga waɗannan kafiran kenan kamar sun ware manyan kafirai kamar su abu sufiyan da mutanen sai sai su waɗannan ahalin kitabu wanda suka san gaskiya suka ɓoye ta sai su nuna wasu kafirai su ce ha'ula'i kun ga waɗannan kafirai ahada min allazina amanu su suka fi zama shiryayyu ga waɗannan da suka yi imani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun gane ko su ne haula ahada min allazina amanu sabila su suka fi zamtowa shiryayyu su suka fi bin hanya ta daidai kama a yanzu wanda zai nuna ci kaga waɗannan kiristocin da muke tare su sun fi yan izalan nan sun fi waɗannan ahalu sunna ahada shi yasa ma wani ce da ka zaɓi musulmi ɗan izala gwara ka zaɓi kirista kafirin allah mai cewa allah uku ne gane ko to wannan tun lokacin manzan allah ne kafirai munafikai wanda sun gane yahuda sun gane cewa waɗannan su ne masu imani na gaskiya sun gane waɗannan su ne suke akan daidai amma sai su nuna kafirai su ce ahada min allazina amanu sabila waɗannan kafiran su suka fi waɗannan muminan zama akan daidai su suka fi su zama shiryayyu kun gane ko ai kun ga haula'i sana nufin ai antum kuffar kenan ahada min alladhina amanu ku kuka fi zama wato shiryayyu ahada min alladhina amanu sabila ku kuka fi zama shiryayyu kuka ba hanya madaidaiciya ta farki mai kakke akan waɗanda su ne muminai kaga wannan menene shine zalunci haka, haka kafirai haka yahudawa alladhina utu nasiban min alkitab su ne yahudawa da da kiristoci wanda Allah ya ba su ilimin littafi maimakon su sun gane tunda a cikin littafin su akwai sifa ta manzan Allah akwai tabbacin alkur'ani zai zo akwai ne wato yadda da Allah shi shi kadai to amma yanzu menene saboda adawa da manzon da littafin da ya zo da shi sai suka kin imani da shi suka koma yu'minuna bil jubti wa tagut sai suka koma suna yin imani da gunki da tagutu to menene ake nufi da aljubtu wa tagut sai mu komo mu fara da ibn kafir Allah ya masa rahama ya kawo a ƙarƙashin wannan aya ce ammal jubt fa qala muhammad bin ishaq kun ga kalmar jubt muhammad bin ishaq ya ce an hasan bin fa'id an umar bin khattab daga Umar dan Kaddab annahu qala Umar dan Kaddab ya fassara aljubti as-sihr ay yu'minuna bis-sihr sai suka bar in imani da littafin Allah da manzan Allah da sunan manzan Allah sai suka koma suna yin imani da sihiri to kaga Umar dan Kaddab ya fassara as-sihr wato aljubti da as-sihru wa tagut kuma Umar dan Kaddab ya fassara shi da ash-shaytan kenan yu'minuna bis-sihri wash-shaytan aga tagut sayyidina Umar ya fassara shi da ash-shaytan wanda aka ba shi ilimi na sanin littafi aka ba shi ilimi na sanin manzo sallallahu alaihi wasallama ga alkur'ani maimakon ya imani da Allah da manzansa da alkur'ani da aka turo manzo da shi sai koma ya uminu na biljibti wa ɓagot ya koma yana yin imani da gunki ko kace koma yana yin imani da sihiri wa ɓagot ko ya koma yana yin imani da sheɓa domin ɗaya daga cikin fassarorin tsagut kenan shaitan domin duk mutumin da wato ya yi ƙoƙarin ya nuna a girmama shi irin girmama da ake wa Allah shaitani dama a cikin mutane akwai shaitanu ko ba haka ba shayatin al-ins wal jin akwai shaitanu na mutane akwai shaitanu na aljanu to shi yasa sayyidina Umar ya fassara طاغوت ده شيطان وهكذا روي عن ابن عباس هكذا aka rawaito daga Abdullahi dan Abbas wa Abul Aliya da wannan babban malami da ake cewa Abul Aliya kun gane ko wa Mujahid da babban malami da ake cewa Mujahid malamin tafsiri ne wa Ata wa Ikrama wa Sa'id bin Jubair wa Sha'bi wa Hasan al-Basri wa Dahak kun gane ko wa Dahak wa Siddiq kun gane ko siddi imamu siddi dukka wa'annan manyan malaman tafsiri ne duka sun fassara cewa aljubtu shine as-sihru kun san sihiri ko wannan abin da za a yi hada hada a kulla kulla a yi wa mutum ya haukace ko ya wawance kun gane ko to shi ma wato suka koma suna imani da wannan wanda yake kafirci ne kai tsaye Allah ce wattaba'u ma tatul shayatin ala mulki Sulaiman wama kafara Sulaiman walakinna shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra me yasa suka kafirce yu'allimuna an-nasa sihra saboda suna koyar da mutane ne sihiri to kaga wanda maimakon su koma su imani da Allah da manzo da littafin Allah sai suka koma suna yin imani da sihiri suka koma suna yin imani da shaidan to duk waɗannan manyan malamai na tafsiri tun daga kan Abdullahi dan Abbas wato sun tafi akan ra'ayin sayyidina Umar wajen fassara abin nan jubt al-jubt suka fassara shi da me asiru at suka fassara shi da me ash-shaytan wannan fassara ta farko kenan sannan an samu wata ruwaya ta daban daga ibn abbas da abul aliya da mujahid da ata da ikrima wa abi malik wa sa'id bin jubair wa sha'bi da kuma hasan al-basri wa ata kun gani ko wa atiya afan suka fassara aljubtu ash-shaytan kun gani ko akasin wancan kun gane ko wa zada ibn abbas amma imam ibn abbas ya ƙara da aljubtu a shirk ya ƙara cewa aljubtu tana nufin shirka kenan suka koma yu'minuna bil jubti yu'minuna bil shirk maimakon imani da Allah da manzansa da alqur'ani sai suka koma suna yin imani da shirka kaga dai duk ana ne gidan jiya wanda ya imani da shirka da wanda ya imani da mai sihiri duk abu ɗaya ne kun gane ko Allah ya mana tsari sannan al'imam ibn kafir ya ƙara kawo fassara dai daga hal ila yau daga abdullahi ɗan abbas kusan me yasa ake ta kawo wato bayani na abdullahi ɗan abbas domin manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa da ilimi ya ce shine malamin wannan al'umma kuma annabi ya masa addu'a ya ce allahumma allimhu ta'wil allah ka sanar da shi fassara alqur'ani to shi yasa ake ta kawo anan ma wato imam ibn kathir ya ƙara kawo ruwaya dai daga ibn abbas ya fassara aljubtu ya ce assanam al'asnam gumaka kenan yu'minuna bil jubti ay yu'minuna bil asnam suna yin imani da gumaka maimakon imani da Allah da manzansa sai suka koma suna yin imani da gumaka wa an sha'abi imam sha'abi ya ce aljubt alkahin ya ce aljubt alkahin boka ay yu'minuna bilkahin sun suka koma suna yin imani da boka kaga duka dai ma'anar jubt kuna ga ba ba ta zo har yanzu ba ta zo da alheri ba kenan dai suka koma ko dai sihiri ko dai me shirka ko dai shaidan ko kuma me boka wa ni bin abbas sannan imam abin nan sahabi abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda yace aljubtu ay huyay bin akhtab ya fassara shi da huyay bin akhtab wani kafiri ne shi ma yu'minuna bihi domin ka san mutane idan ba su imani da Allah dole in ka ki sharar masallaci sai ka yi ta gidan giya ko ba haka ba ba ta kasuwa don ta kasuwa alheri ka iya ka samu wani abu to kaga in ba ka yi imani da Allah da manzansa da Qur'ani ba to ka yi imani da wani katon banza shi Huyay bin Akhtab kafiri ne to ba su yadda da Allah ba amma sun yi imani da Huyay bin Akhtab to shine Mujahid yace aljubti shi kuma ya fassara aljubt yace Ka'ab bin Ashraf shi ma ɗaya daga cikin manyan kafarai ne a na wancan lokaci da aka yi Ka'ab bin Ashraf shi ma Mujahid ya fassara shi wa qala allama abu nas abu nasr bin isma'il bin hammad kun gane ko wannan babban malami shi ma ya ce aljubtu abinda take nufi kalimatun taqaw ala sanami wal kahin was sahir wa nahwi zalika wannan babban malami ne wanda yake ya san lura kuma ya san shari'a ya ce kalmata aljubt tana afkuwa akan gunki as-sanam kun gane ko walkahin da boka da kuma as-sahir da matsafi kun gane sannan wa nahu zalika da makamantan abubuwan da aka faɗa kenan dukka tana ɗaukan ma'ana ko ta zama boka ma'anarta boka ko ta zama ma'anarta wato mai tsafi ko ta zamto ma'anarta sihiri duka wato malamai dai sun fassara kenan dai ba ta da alheri wato ahalul kitabu maimakon su imani da Allah sai suka koma suna yin imani da boka suna suka koma suna yin imani da gunki da mai sihiri wa nahu zalik da makamancin haka kun gane ko wa'annan duka maganganun malamai ne tun daga kan sahabbai har izuwa wato tabi'ai da manya-manyan malaman tafsiri wato sun fassara cewa aljubtu shine boka ko kuma mai sihiri ko kuma sihirin kansa ko kuma mai shaidan mun gane ko to ɗagut kuma kamar yadda muka ce al'imam ibn al-qayyim da kuma wannan magana da wato shi babban malami ya faɗa cewa ita kalmar ƙwago tana afkuwa ne akan duk wanda ya yadda a bautata masa a sarrafa masa bauta wato ko wata biyayya da ba a yi wa kowa sai Allah irin ta kawai Allah yake wa sai yadda a yi masa ko ya kira da a yi masa ko da aka yi masa bai hana ba ya ji daɗi wannan shine ƙwago mun gane ko ko kuma gunkin da aka sassaka shi yasa ma sai sayyidina Umar ya ce ƙwago shine shaytan kenan duk wanda ya yadda aka yi masa biyayya irin biyayyar da ba a yi wa kowa sai Allah ya zama mai shaidani duk mutumin da aka yi masa irin bautar da ake wa Allah bai hana ba bai tsoratar ba ya zama shaidan ko kuma shi ne da kansa ya kira a aikata masa to kaga ahalil kitabi maimakon su imani da Allah da manzansa da littafin Allah sai suka koma yu'minuna bil jubti wa tagut sai suka koma suna yin imani da gumaka da shaidanu kun gane ko Allah ya mana tsari Allah subhanahu wa ta'ala ce tunda suka aikata haka kuma ba su bari ba su tsaya nan ba wannan kafircin bai ishe su ba wa ya na lillabi na kafaru sai suke gaya ma waɗanda suka kafirai kun gane ko kamar su abu sufiyan kafin lokacin su musulunta da ire-irensu sai su gaya kamar su yanzu su suna da ilimin kun gane ko sun karanta sun sani amma sai su samu wasu daga cikin kafirai saboda su kange su daga gane addinin Allah kas su basu su fahimci addinin Allah sai su ce kun ga waɗannan kafiran yan uwanku sai su nuna wasu ƙananan kafirai waɗanda suke ba ma wani abu ne ba a kafircin sai su ce ha'ula'i ahada min alladhina amanu sabila kun ga waɗannan kafirin da kuke gani to sun fi zama shiryayyu sun fi zama wanda suke akan hanya ta daidai akan waɗannan muminan da suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan menene cin fuska ce da rashin mutunci da wulakanta muminai a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah subhanahu wata'ala ya yi mana tsari daga sharrin kafirai bari mu dan karanta wani abu kaɗan a ƙarƙashin wannan aya mala ya ce fa in ƙila kaifa ƙola idan aka ce da kai me yasa Allah ya ce alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi yu'minuna bil jibti wa taghut ila qawlihi ulaika ulaika alladhina la'anahumullah har zuwa inda Allah ya ce Allah ya tsine wa su waɗannan Yahudawa saboda abin da suka aikata ayar da za mu karanta yanzu. Kun gane ko? Sai ce hasara la'anatu fihim an kawo takaicewar la'ana a kan iya waɗannan kafiran. Kun gane ko? La'anna hadhal kalam lil domin kalmar ula'ika tana nuna keɓancewa. وليست لعنة الله منحصرة فيه كما لعنة الله بتتكأتشي إيا وإنن كافران با وإنن يهودا بل هي شاملة لجميع الكفار برده إتا لعنة دا الله يكاو تاغمي دكان وإنن كافري أما نيسا أكا كاوتا دا واتو سيغا تكيبان شوا تو بيان تشيني برمكرن تآيات سي الله يتشي
أولئك أولئك الذين لعنهم الله نعم ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا الله سبحانه وتعالى يقول wa'annan ahlul kitabi wanda suka kafircewa Allah da manzansa bayan da ilimi ba da jahilci ba shi yasa Allah ya kira su cikin suratul Fatiha da cewa bayan Allah ya ka nemi Allah shirya ihdina siratal mustaqim sai aka ce siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin al maghdubi alaihim sune yahudawa kun gane ko saboda Allah ya ba su ilimin littafi kafircin su da ilimi suka yi shi kun gane ko to shine sai Allah ya ce ulaika yal ulaika alladhina la'anahumullah kaga in baka san la'anannun Allah ba a karin farko wanda za su sahun farko to su ne yahudawa ula'ikan lazina la'anahumullah wa'annan su ne wanda Allah ya tsine musu albarka Allah ya mana tsari Allah ya ce wa man yal'anillah duk wanda Allah ya tsine mishi falan tajida lahu nasira ba zai taba samun wanda zai taimake shi ba babu wanda zai taimake shi duk wanda Allah ya nesantar da shi daga rahama Allah ya nesantar da shi daga rahamarsa to babu wani wanda zai taimake shi ya matso da shi cikin rahama Allah shine ula'ika ula'ika alladhina la'anahumullah wa inna sune wa'anda Allah ya ya la'ance su ya tsine musu wa man yal'anillahu duk wanda Allah ya la'ance shi ya tsine masa falan tajida lahu nasira ba zai taba samu wanda zai taimake shi ba to a jawabin da zamu bayar kamar yadda malam ya kawo sai malam ce kulna sai mu ce qawluhu ula'ika faɗin Allah maɗaukakin sarki cewa ula'ikan ladina la'anahumullah to kalmar ula'ika ya ce ai isharatun tana yin ishara ne ila ilal ƙa'ilina zuwa ga waɗanda suke cewa lillazina kafaru dangane da waɗanda suka kafirta suke ba su labari suke cewa ha'ula'i ahada suke cewa kun ga waɗannan kafiran 'yan uwanku ahada minan ladina amanu sabila su suka fi zama shiryayyu ga waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa da littafin Allah Allah ya keɓance su saboda zunubinsu amma ba don wai sauran kafirai Allah bai tsine musu ba duka kafirai tsinannu ne kun gane ko to amma waɗannan an kawo saboda irin aikin da suka aikata take sai Allah ya ce ula'ika ula'ika alladhina la'anahumullah sai ya keɓance su sai mala ya ce وهذا القول موجود من جميع الكفار wannan wato magana da Allah subhanahu wa ta'ala ce ula'ikan lazina la'anahumullah ta shafi dukkanin kafirai yanzu dai an kawo ta a keɓe ga waɗannan yahudawan da Allah ba su ilimin littafi suke karkatar da waɗanda suke ƙoƙarin ko suke ganin sa ran za su fahimci addini kun gane ko suke ƙara karkatar da su suke ce musu ai kafiran ma sun fi muminai wanda suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zama shirin to Allah ya keɓance la'ana a kansu amma kuma wannan la'anar ta shafi dukkanin kafiran duniya kun gane ko fakanat la'natu shamilatu lil jami' sai la'anta ta kasance ta game dukkan wanda bai imani da Allah ba ba wai yahuda kawai za ta tsaya ba duk wanda ya kafirce ma Allah bai yadda da Allah ba bai yadda da ya bautata ma Allah shi shi kadai ba to la'anar ta shige shi amma su waye yanzu suka keɓanta da ita su ne ne wa'annan yahuda da Allah yake ba mu labarin su wanda suke cewa ga kafirai ɗan uwansu suke cewa ai waɗannan kafirai sun fi zama wato shiryayyu sun fi zama waɗanda suke akan hanya ta daidai akan muminan da suka yi imani da manzan Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya mana tsari ulaika yal'anuhumullah wa man yal'anillah falan tajida lahu nasira duk wanda Allah ya tsine masa albarka to ba zai taɓa samun wani wanda zai taimake shi ba ko wani wanda zai bashi kariya dangane da azaba Allah Allah subhanahu wa ta'ala ce am lahum nasibun min al-mulki fa idan la yu'tuna an-nasa naqira wai shin su waɗannan kafirai da ake ta magana a kansu am lahum nasibun wai su shin suna da wani rabo ne na musamman tsakaninsu da Allah da Allah ya ba su ya keɓe wani wato tarin dukiya kun gane ko ko wani mulki na musamman da ya keɓe ba su shi ne Allah yake cewa amlahum nasibun minal mulki shin suna da wani rabo na wani mulki da Allah ya keɓance su ya ba su ne mun gane ko wannan tambaya am bi ma'ana bal bari dai alahum sai ya zamto tambaya alahum hazzun minal mulki shin suna da wani kaso ne na mulki da Allah ya keɓance su ya ba su da za su zo suna ware wasu su ce su ne shiryayyu wasu ba su shiryayyu ba har suke yin hukunci hukunci na zalunci su juya gaba ta koma baya eh gaskiya ta koma ƙarya shin wani ƙarfin mulki ne da su wanda Allah subhanahu wata'ala ya ba su har suke aikata wannan abin da suke aikatawa sai Allah ya ce fa'izal kenan eh haka fa'izan kenan idan kawai wannan magana faɗatta suka yi kun gane ko idan akwai idan har akwai wannan mulkin da Allah ya ce amlahu nasibun minal mulki idan har akwai wannan mulkin to me zai zamto la yu'tunan nasa naqira wa'annan yahudawan saboda muguwar rowarsu da makircinsu da rashin san alkhairi ga saura to la yu'tunan nasa naqira ba za su taba bawa wato mutane ko da gwargwadon ɗugon ƙwallon dabino kamar jiya yadda muka ce fatil shine wannan ɗan zaren da jikin wato tsagar dabino to na ƙai kuma shine idan ka ɓare dabino ƙwallonsa a bayansa ba akwai wani ɗan ɗugo ba ka duba ƙwallon dabino ko yanzu a gabanka to wannan shine na ƙai kenan inda Allah ya ba su falala ta mulki to su saboda tsabar ruwa da rashin san alkhairi ga sauran mutane la yi utunan nasa na tsira ba za su ba wa mutane ko da ƙwargwadon wannan ɗigon na ƙwallon dabino ba saboda tsabar rashin son alkhairi ga mutane sai Allah ya ce ni
am yahsuduna nasa ala ma atahumullahu min fadlihi faqad atayna آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما والله سبحانه وتعالى كافم مجيغبا wannan kwallon na dabino in ka duba shi ko dai ka gan shi ɗan bula ne ko kuma ka gan shi wani ɗan abu ne kamar allura kenan tsini ko ya zamto tsini wanda zai ɗan kama bakin allura kenan ko ka ce tsinin allura to ko ya zamto haka ko kuma ka gan shi ya dan shiga ciki to ba za su iya ba finta wa mutum ko kaɗan na mulki ba wanda mulki na Allah ne yana ba wanda ya so ko to su saboda ƙin alkhairi wato ga 'yan uwa ko ƙin alkhairi ga sauran mutane to ba za su iya bawa mutum ko da wannan ɗan bula ko kuma tsini duka in ka fassara yayi wato ba za su iya bada shi ba sai Allah ya ce am yahsudunan nasa ko suna yi wa mutane hassada ne kalma annas mu- kamar yadda muka sha faɗa tana zuwa a cikin alkur'ani da ma'anoni masu yawa am yahsudunan nas Allah ya ce ko suna yi wa mutane hassada ne anan ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin kalmar nas ko dai ta zanto ta yi magana ga gungun mutane masu yawa ko kuma ta zanto ta yi magana da mutum guda take ne kamar yadda a cikin suratul ali imran Allah ya ce allazina qala lahumun nas kaga qala lahumun nas na farko mutum guda ne shi ma innan nasa wayannan kuma kafirai masu yawa sai ce qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum iman kaga anan annas ta zo mutum daya kuma ta ƙara zuwa mutane da yawa can cikin suratul baqara da farko inda Allah ce wa minan nasi annas nan kuma me kaga munafikai take ne ko ba haka ba can gaba kai in kai kaɗan Allah ya ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi kaga nan dukkan mutanen duniya sun shiga da kafirai da waɗanda suka yi imani da Allah ya kirawo gaba ɗaya a imani in ka tafi suratun nasi ƙarshen sura ko ba haka ba cikin alƙur'ani eh a cikin musahafi nake nufi ita ce ƙarshen sura to ko anan kuma annasu ta farko tana da ma'anarta da malaman tafsiri suka ce annat qul a'udhu bi rabbin nas ka ce ina neman tsari a gurin ubangijin mutane gaba kida ilahin nas malikin nas kagan duka za ka zo ka yi ta jin maganganun malaman tafsiri to dole ka dinga hankalta nasu a mai ta zo to nan ma da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce am yahsuduna nasa yana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam kenan shin su yahuda da suke ta yin wannan wato makircin ka a imani da manzon Allah ka a imani da littafin da manzo ya zo da shi wai am ya hasudunan nasa nan ma sai ka kaddara bi ma'ana bal kai bari dai kawai dai ya hasudunan nasa suna yin hassada ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam In gane ko suna yin hassada ga manzo sallallahu alaihi wasallam domin me yasa suke hassada da manzon Allah Allah ya ce alama atahum alama atahumullahu min fadli a bisa abinda Allah ya bawa manzo sallallahu alaihi wasallama na falala falala malaman tafsir suka ce ita ce annabta suna jin haushin cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba daga jinsin Yahuda ya fito ba shi yasa suke masa hasada amma kafin zuwan manzon Allah yastaftihu kanu yastaftihuna alallazi na kafar sun kasance suna roƙon Allah ya taimake su ya kawo manzan Allah ya fito don su yaƙi kafarai amma da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito sai suka ce a tunda ba ba yahude bane ba su yarda da shi ba ko ba haka ba amma ya'rifuna ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu sun san manzan Allah kamar yadda suka san yayin cikin su so mun komai siffofin shi yana nan a cikin attaura shi yasa wato waraƙat bin naufal da manzan Allah ya bayyana ko kafin shi bahira wancan wato malamin nasu na huda da aka zo aka za a tafi sham sayyidina ali ya tafi da manzan Allah sayyidina abin nan abi talib baban sayyidina ali ya tafi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a sham da suka wuce ta wannan wajen bahira buhaira afwan wannan malamin na yahudawa yana ganin annabi ya gane shi ya ce kai kai kai kai ka san wa kake tare da shi to shi ne annabin da za a turo ya ce ka kula da shi ka sake wato ka yi wasa ko ka je ka bar shi ka tafi ka wani waje ka kula da shi sosai kakka yi sakaci da shi don in suka gan shi yahuda za su halaka shi haka da nana khadija Allah ya ƙara mata yarda ta je gurin wato ɗan uwanta waraqatu bin naufal ta ce masa to ga fashi fa manzan da ake jira ya zo na ƙarshe gashi ya bayyana ya ce kaito da ma ina raye lokacin da mutanenka za su yaƙe ka su fitar da kai daga gari da na taimake ka sai da abin ya ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mamaki yace yanzu za su iya fitar da ni daga garin madina mutanen da suke yabona suke kaunata suke ce min al'amin to duka a farkon lamari mutane ba sa kin idan kai na kwarai ne sai ka fara cewa a gyara manzala sallallahu alaihi wasallam a lokacin bai fara wa'azi ba suna kaunarsa suna kiran shi al'amin amma yanzu ko da ya bayyana ya ce to a bar shirka a tsaye da tauhidi akwai Allah guda a bautata masa shi shi kadai sai suka karyata shi suka ci mutuncinsa suka yi masa sharri suka faɗi maganganu marasa daɗi gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan yahudawa su suna su mushrikai na larabawa suna jin haushi saura cewa manzon Allah bai fito daga cikin gidansu ba sun su su abin nan ne larabawa ne na maka amma me yasa manzo Allah bai fito daga gidansu ba wannan alheri su kuma yahudawa suna yin hassada su dan me bai fito daga cikin kabilar yahudanci ba to shine Allah yake ba mu labari cewa wadda kasirun min ahli kitabi law yaruddunakum addinakum law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min inda anfusihim suna muku wato hassada sun so ku bar addininku bayan imaninku da Allah saboda me hassada da suke muku wato da ku da annabinku sallallahu alaihi wasallam mu da annabi sallallahu alaihi wasallam to Allah ya tabbatar da cewa Yahudawa bal yahsiduna nasa ai am bi ma'ana bal kai bari dai su Yahudawa nan yahsiduna nasa sune wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hassada ne kun gane ko dan da suke mai hasada alama atahumullahu min fadli saboda abin da Allah ya bashi na falala kun gane ko falala ita ce suka ce malamin tafsir suka ce ai minan nubuwati shine na annabta nan mai jalalain ya ce wa kasratun nisa da yawan mata da Allah ya bashi har ya auri mata goma sha ɗaya ya ya wato ya koma zuwa ga Allah yana da tara suna karkashinsa shi ma nan sai da suka soke shi da shi kun gane ko kenan su suna son wannan ni'imar da manzo Allah ya samu to su ma su samu to wannan yasa sai suka yi masa hassada wacce take daban-daban shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce to ba komai bane ba shi yasa malam ana ya ce wa yahsiduna ashabahu kai ba ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kadai ba har sahabban manzan Allah su ne musu hassada ala ni'matu tawfiq ila al-iman a bisa ni'ima ta taufiki ta datarwa da Allah yi wa wato sahabbai ka san in ka gaba a yi mahasada to ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga ka gaba a mahasada to kai baka da amfani duniya da lahira wallahi liman ai ka kai alwala ka tafi masallaci wani yana hasada haka shi ga ya can a teburin a kujerar shan shayi ya ga lokacin sallah an kira sallah ka yi alwala ka tafi shi bai samu wannan taufiƙin Allah ya datar da shi shi ma ya alwala ba wallahi sai ya ji ba daɗi ya ma hasada daga kaga kai wai ba a wanda yake ma hasada ba abin da ake ma hasada to ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un baka da amfani duniya da lahira to imanin ka ma ai maka hasada a cikin sa ka san kai wani abu ne ba sai da kuɗi ba ko menene wai shine wani ya ce wai ku wai malam hadda malama ne wa hasada shi ne sai wani ya ce ai to hasada duka anan ta kare ma gaba kida kun gane ko tun da aka yi wa annabawan Allah ba su ne iyayen malaman ba gaba kida to imani ne ake maka hasada a kansa wani ne wani hasada ta taufiƙin da Allah ya bashi dacewa yana bin Allah har yana kira a zo a ba Allah subhanahu wataala kun gane ko ba wai a harkar kuɗi mutane suka ɗauka a harkar dukiya abin duniya kawai ake hasada wallahi in ka ga wata hasada a ɓangaren imani sai ka yi mamaki don kan faɗa muku sunan garuruka ne amma barin bar shi a kulle yawancin limama limaman garurukan nan na ƙauye duka ba su da lafiya wallahi imam sai a hana mutum rukuni eh da ƙyar ya ce bayansa kullum ciwo yake an sun jefe shi saboda ya kasa limancin wani ya karba yawanci to ka rike azkar ka rike addu'o'i wallahi a imaninka ma za a yake ka a imaninka to yanzu wanda suka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sihiri saboda manzan Allah shi ya fi kowa kuɗi a duniya ne saboda ya bar kira zuwa ga tauhidi a kaɗaita Allah aka yi mai sihiri aka samu shi a abin da yake so nama akuya aka samu inda annabi ya fi so aka zuba aka sa mai guba aka yi mai sihiri ya ce ya mutu saboda ya bar wa'azi ya bar cewa a zo a ba Allah a zo a ba Allah shi shi kaɗai in an mutu a shiga aljanna saboda wannan fa aka yi mishi hasada aka yi mai kulle-kulle aka jefa a wata rijiya a madina sai da ruwan rijiya ya koma kamar jini an ciri gashin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sauransu shine dalilin saukar da qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nasi in ka haɗa ayoyinsu guda goma sha ɗaya ne ɗaya tana da aya biyar ɗaya tana da aya shida ƙulle-ƙullen da aka haɗa guda goma sha ɗaya ne duk aya ɗaya tana warware ƙulli na sihiri hadisi ne ingantacce wanda ya aka haɗa kai da shi aka yi wannan sihiri shine labid bin a'asam yana nan ku koma kitabu tauhid za ku ga wannan hadisi har sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama lafiya bayan an warware wannan an yi don a nuna a koyar da wato al'umman manzan Allah in su shiga matsala ba koma suke su ƙara bin matsala da matsala ba idan an maka sihiri kakka koma wajen boka da ɗan sihiri neman magani ka taɓa ganin mutumin da yake neman magani ya tafi neman guba ya sha ya warke ai in aka ne maka abin da yake sihiri ne ba a zuwa gurin boka ko ɗan duba ya barware ina ake komawa ƙur'ani da sunna ake koma haramun ne kafirci ne an maka sihiri ka koma kuma wajen masu sihirin boka yi wai ka nemi magani su da ga inda boka ko ɗan sihiri yana yi wa kansa magani da bai mutu ba boka nawa ne ya mutu ɗan sihiri nawa ne ya mutu in gaskiya ne suke a kai su hana kansu mutuwa wallahi da suna da yadda za su ba za su bar kansu mutuwa to kenan idan wata musiba ta same ka koma kake ga Allah da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama sai ka samu mafita to kaga annabi sallallahu alaihi wasallama an masa hasada ta hassadar ce ma har ya kai suka so su kashe shi wa idh yamkuru bika wa idh yamkuru eh wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yakhrujuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makir sun shirya makirci ko su kashe ka ko su kau da kai amma dai Allah ya ce suna shirya nasu makircin Allah yana shirya nasa shi nasa Allah na adalci ne wallahu khairul makiri Allah ya kare shi wallahu ya sumuka minan nas Allah ya kare ka daga sharrin mutane har da aljanu Allah ya kare manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana annabi yana sallah sai aka ga ya shaƙo wani abu ya jijjiga shi ya kusa kashe shi ɗaya da aka kira aka idar da sallah ya ce shaidan ne so ya tsallaka mun sallah shi na matso shi cikin aljanu shaidanu ne matso shi sai da manzan Allah ya so ya halaka shi sallallahu alaihi wasallam to kaga wallahu ya asumuka minan nas shi yasa shedan da ya ji za a je gaban manzan Allah ya ji tsoro dan ya san in ya tafi ya halaka to in imanin ka kai imani shedan ma yana raga ma kamar yadda ake kawo kissar sayyidina Umar saboda imani shedan yana tsoron ya ba hanyarsa to in ka zama ka kimtsu kana bin Allah sau da kafa wallahi duk wani mugu cikin mutane ki ko cikin aljanu wallahi sai ya daga ma kafa kai dai ka ba Allah in ka bi Allah to kawai Allah zai isan maka kuma in kana so ka ga kowa baka jin shakkarsa ka dinga tuna girman Allah Allah da ya halicci wannan wanda ake jin tsoro shine wanda ya halicce ni shine ya halicce shi yana da iko a kansa kenan ba abin da zan ji na tsoronsa sai abin da yake na gaskiya amma duk abin da ba gaskiya ba na dogara da Allah subhanahu wata'ala ba zai iya komai ba Allah subhanahu wata'ala ya kare mu to su kafirai ba komai suke yi ba su yahudawa ga manzo sallallahu alaihi wasallama sai hasada saboda me falala ta Allah da ya bashi na annabta kun gane ko suna masa hasada dangane da wato annabta da Allah subhanahu wata'ala ya yi masa da kuma wato kyauta ta imani da ya ba wa sahabbansa ya datar da su da gaskata manzancin manzo da suka yi su ma sahabban sai ya ja musu hassada kenan in ka kaddar am ya hasudunan nasa manzan Allah shine a farko kenan ko da sahabbai za su shiga sai su zamto su ne a karo na biyu kun gane ko annabi suke mahassada da kuma sahabban da suka yi imani da shi sai ya zamto jimla ya jam'in nas din ya shiga annabi da sahabbai in gane ko yana annasu in ka fassara ta ka buɗe ma'anarta sai ta shiga annabi da kuma sahabbansa ga baki ɗaya su ne annas wasu kuma suka ce annasu kai kaɗai gayya ya rasulallah kai kaɗai aka kira ka da annas to amma hasudunan nas bari dai hassada ce suke wa manzo sallallahu alaihi wasallam alama atahumullahu min fadli dangane da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi na falalarsa shine annabta da kuma taufiki da yawa sahabbai wato na gane imani suka yadda da manzo sallallahu alaihi wasallama da risala ta alkur'ani da manzo ya zo da shi da kuma datarwa da annabi ya musu ta bin shi suka yi masa biyayya makauniyar biyayya kun gane ko wacce annabi kadai ake wa duk wani wanda ba shi ba in ya ce binan to sai ka buɗe ido ka ga akwai rami ko ba rami don kakkaje ka wada ko ba haka ba duk wanda ya ce yi nan ko aikata kaza to sai ka ce akramakallahu akwai hadisi hadisin kuma ya ce akwai sai ka ce ya inganta haka Allah ya tsara ala basiratin kun gane ko haka manzon Allah ya addini a bisa ilimi ba kawai a gaya maka ba sahabbai idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa abu sun yarda da annabi sallallahu alaihi wasallam amma wani zumin suna cewa me yasa haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ba su dalilin abin da yasa ba wai dan ba su yarda da annabi ba to ballantana kuma wanda ma ba a baka izinin ka bi shi kai tsaye ba kawai ya ta gaya ma magana ya ce ga wasu na filfilu idan ramadan ya kama kullum akwai irin sallar da zai baka da daddare ka tashi ka yi shi sa go'insu da ka an zo an gama raka'o'i takwas shafa'i wannan rakowai ukun da za a yi wuturi sai kaga sun fita sun ban masallaci wasu akwai wata sallah ta musamman da za su je su annabi sallallahu alaihi wasallam saba ma sunna ne duk mutumin da zai bi liman sallar tarawih ba zai bari har liman ya kare ba ya saba ma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ake so idan ka bi liman sallah annabi ya ce duk mutumin da ya bi liman sallah har aka sallame za a bashi lada kamar ya sallaci daren gaba kida duk yakka dai so kake ka ce in ka koma ka ƙara salloli to in ba baka samu damar yin sallolin ba an kayi kamar ka sallaci daren ne gaba kiɗa to ballantana kuma ka bi shi gaba ɗaya wuturin da kuka yi tare da shi har ya sallame baya hana in ka samu nishaɗi ka ƙara wasu rakoyi kun gane ko ka bi shi gaba ɗaya ku yi ka samu falalan nan amma mutane sai ga wai daga limaya ta zai yi wuturi kowa sai ka ga ya janye tafiya zai fita to wa ya sa ka wa a ina ka samu wannan wani ya ɗora ka akai ina dalili ga dalili na gaske annabi ya ce duk mutumin da ya bi liman sallar wato tarawih ya aka sallama sallah za a rubuta shi kamar ya sallaci daren gaba kiɗa ba ƙarshen ta dai ka ce ba za ka yi wuturi ba sai saboda ka tashi za ka ƙara sallu to wuturin abin da aka hana wuturi biyu aka hana amma dan ka yi wuturi bai hana da daddaren ka tashi ka ƙara wata salloli in ka samu nishadi wuturin ne ba a so ka ƙara yi da yawa mutane ana ta faɗakar da su amma ya ga wai aiki da sunnar ya gagara me yasa Allah ya mana tsari amin to Allah subhanahu wata'ala ya ce suna yi wa manzo da sahabbai wato hasada ne akan abin da Allah ya ba wa manzon na falala na annabta su kuma sahabban ya ba su wato taufiki na imani da Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ne ya jawo musu hassada to idan har wannan ne ya jawo musu hassada akan abin da Allah ya musu na falala to ai faƙada ataina ala ibrahima in kun ce ku yahudawa ne kun ce kun yadda da annabi ibrahim ko har a cikin qur'ani cewa kuke yi ba yahude ne Allah ya karyata ku ya ce ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima to in har da gaske annabi ibrahim kuke bi to ai allah ya ba wa annabi ibrahim shi ma wani nau'i na ne na falala shine ya ba shi annabta da manzanci ko ba haka ba annabi ibrahim shi ma allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi wato annabta da manzanci kuma shi yana daga cikin ulul azmi minar rusul guda biyar ko ba haka ba sannan kuma yana cikin su bi kawai Allah ya rika kalilai wattakhadha Allah Ibrahim khalila to kenan in har za ku wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hassada to ba shi kaɗai ya kamata ku yi wa ba faqad ataina ala ibrahima haƙiƙa mun bawa wato iyalan annabi ibrahim kun gane ko ka jaddihi kamar kakansa kenan ka musa alaihi salam kamar sayidina wato annabi musa alaihi salam wa dawuda wa sulaiman duka wannan zurriya ce ko ba haka ba duka allah ya ba su annabta ya ba su manzanci allah subhanahu wata'ala ce wal faqad atina ala ibrahim alkitaba hakika mun bawa wato iyalan annabi ibrahim littafi kun gane ko kaga daga cikin littattafan da aka ba su akwai me akwai at-taura annabi musa alaihi salam injila annabi isa alaihi salam sai ce wal hikma al hikma suka ce annubuwa kun gane ko annabta wasu kuma malamai suka ce al hikma za ta iya zamtowa annabta kuma za ta iya zamtowa wato abin da zai biyo na sunna na maganganun shi annabin kun gane ko musamman idan alhikima ta zo da tare da alkitab suka ce idan Allah ya ce alkitaba wal hikma da'iman a cikin alkur'ani yana magana kitabu wa sunna ne qur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam to amma anan alhikma suka ce annubuwa wato annabta kenan wa atainahu mulkan azima kuma muka bashi mulki wanda yake mai girma kun gane ko mun bashi mulki wanda kama annabi Sulaiman alaihi salam Allah ya bashi mulki yana mulkar har aljanu ba ma mutane kawai ba wannan ya sa ma yahuda saboda sharri da annabi suleiman alaihi salam ya shuɗe sai suka ziga mutanensu suka ce ai annabi suleiman ba komai ya yi ba wato ya mulke ku haɗa kai ya da masu sihiri in gane ko su ne suka bashi wato wasu wato su dabaru suka bashi waɗansu laƙani laƙani ne wato ta hanyar laƙani ya mulke ku ku da aljanunku to kuma ku zo ku bi mu mu ba ku wannan laƙani ai da haka ake batar da mutum ko sai wani ba zai ce maka zo in maka sihiri ko shirka ba sai ya ce ma laƙani sai ka me laƙani ko ya baka katima eh katimatul mulki ai akwai masu mulki wanda suke neman mulki sai a ce ku zo a baku katimatul Suleiman alaihi salam wai a bashi laƙanin annabi Suleiman wai don ya samu mulki to kun ji daga inda ya fito abin daga gurin Yahudawa sai suka ce ai annabi Sulaiman alaihi salam ba komai yasa ya samu wannan mulkin na aljanu da mutane ba ya mulki mutane sai dan wannan lakani da ya bi shaidanun wato mutanensa da shaidanun bokaye su suka ba shi lakani in gane ko shine to sai su ma sai Allah ya karta Allah ya karyata su ya ce wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman a madadin su bi wato alƙur'ani da manzan Allah zo da shi sai wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman yahuda ke a madadin ga gaskiya su bita kamar wannan ayar da muka fara da ita a madadin da Allah ya ba su ilmin littafi kun gane ko su imani da Allah sai suka koma yu'minuna bil jubti wa tagut sai suka koma suna yin imani da wato masu sihiri ko bokaye wa tagut da shaidanu to haka su ma wa'annan na lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato duk inda da ya bai hude duk inda yake taurin kai da gaddama da neman tsiya ya ba alkhairi haka yi ta gani yanzu Allah ya ce su bi alkurani sai suka yi watsi da alkurani wattaba umma tatlu shayatin ala mulki sulaiman sai suka ba abin da shaidanunsu bokayensu suke gaya musu na cewa annabi sulaiman ai ya mallaki mutane ta hanyar laƙani da sihiri da aljanu sai Allah ya kore ya ce ƙarya suke yi wa ma kafara Sulaiman walakin na shayatina kafanu yu'allimuna nasa sihir wato annabi Sulaiman bai kafirta ba a suwaye suka kafirta bokaye da masu bin bokaye su suka kafirta domin suna koya mutane sihiri suna cewa wannan sihirin shine yake sawa su samu alheri ko sharri Allah ce wa mahun bi na bihi min ahadin illa bi idhnillah sihirinka ko bokancinka bai isa ya cutar da wanda ka yi wa ba sai da izinin Allah amma dai mu a aƙidan mu ta ahli sunna sihiri haƙiƙa ne tabbas ne idan an wa mutum yana iya ci shi ba dan wai Allah ya kasa kare shi ba a dan Allah ya jarrabe shi ya ɗaukaka matsayinsa in yana da kula da addini in kuma mara kula da addini sai a ce sakacinsa ne yana yawo tsirara don wanda baya azkar kamar yana yawo ne babu tufa a jikinsa wanda kuma yake kulawa da azkar ya rika sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya same shi mu ce jarrabawa ce gare shi dan Allah ya ɗaukaka matsayinsa ya kwa- ya gafarta masa kurakuransa kamar yadda ya samu manzo sallallahu alaihi wasallam in gane ko wannan kenan to Allah subhanahu wata'ala ya bawa wato annabi Suleiman mulki wanda yake mai girma kuma yana daga cikin wato Ali Ibrahim alaihi salam kun gane ko sai ya kasance wato wannan idan har za su yi hassada da manzo to me yasa ba za su yi hassada da sauran annabawa ba kaga wannan yake nuna addinin yahudawa addini ne na san kai ba addini ba ne wanda yake na wato adalci kun gane ko in addini ne na adalci to me yasa suka keɓance manzo da sahabbansa suke musu hassada to ai ba annabi kawai aka ba annabta ba ba sahabban manzon Allah bane kawai suka yi shiriya suka bi shiriyar manzo akwai sah- akwai annaba da manzanni da aka yi daga cikin iyalan annabi Ibrahim sun samu sahabban da suka yi imani da su an ba su mulki da sauransu to don haka ku bar yi wa manzo sallallahu alaihi wasallama hasada sai Allah ya ce
فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا Allah subhanahu wa ta'ala shi ya fi kowa adalci نعم kun ga ayoyi tun da muka fara rubdugu ake ma wa yahuda sai buga su ake ana tona asirinsu da lalacinsu da sharrunsu amma da allah yake da adalci ya ce faminhum man amana daga cikin waɗannan yahudawan fa akwai wanda ya yi imani da manzan allah sallallahu alaihi wasallam wa minhum man sadda an amma daga cikinsu akwai wanda yana kangewa dangane da a yi imani ga manzon allah shi ya karma masu son su yi imani da manzo ne kun gane ko shine wa minhum man sadda an daga cikin su akwai wanda yake kangewa dangane da wato yin imani da manzo sallallahu alaihi wasallam ai falam yu'minu ba sa yin imani da manzon Allah amma tare da cewa adalci na Qur'ani sai ce a wasu suna zuwa su imani kamar wa Abdullahi bin Salam ya zo ya yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya ba ya ka- ya gaya wa manzon Allah sharri irin na Yahudawa ko ba haka ba to kaga laisu sawa'a su yahudawa ba su zama duka ba kun gane ko dole ne duk yadda kake kiyayya da mutum duk yadda kake kiyayya da waɗansu to da Allah idan an tashi sun yi wani alkhairi ka ce sun yi alkhairi wannan shine musulunci amma ka haɗa su kuɗin goro kuka ce a'a ba su da wani alkhairi yanzu idan ka zo ka ce duk ya mai kaza kuskure ne a cikin ilimi in aka samu guda ɗaya ya fita fa ba shi kazan ba ne ba fa ka yi kuskure bahasinka ya lalace bincikenka ya lalace ba a son kuɗin goro duk yadda abu ya lalace kakka ce suwa na kaza duka a ka ce daga cikinsu shi yasa Allah duk sharrin Yahudawa da abubuwan da suke yi Allah baya cewa duk Yahudawa sai dai ya ce wa minhum ومنهم من إن تأمنه بإنطار لا ي... بدينار لا يعده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار يعده إليك إلا ما دمت لا يعده إليك إلا ما دمت عليه قائما كذا إيه ومنهم بقنطار لا يؤدي إيه ومنهم من من ت... ومنهم من إن تأمنه بقنطار يعده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يعده إليك إلا ما دمت عليه قائما daga cikinsu akwai wanda in ka bashi tarin dukiya mai yawa yu'addihi ilaika zai dawo maka da ita saboda amana shi kaga anan qur'ani ya tabbatar daga cikin yahuda akwai masu amana amma wa minhum man in ta'manhu bi dinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta alaihi qa'ima daga cikinsu akwai wanda idan ka basu dinare guda sai ka tsaya tsayin daka ka kafa ka tsare sannan za su dawo da shi in ba haka wallahi sai ya riƙe ya ce kaga wannan yake nuna cewa wato akwai mutanen kirki a cikinsu shi yasa a can ma suka zargi 'yan uwansu a cikin bakara أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم liyuhajjukum bihi inda rabbikum afala taqilu kaga daga cikin su akwai masu faɗin gaskiya sai su ce ku fa mumine gaskiya akan daidai kuke amma in sun koma gurin shaidanu yan uwansu sai su ce kai yaya kuke haka ku kuna tona asiri ya za ku ringa cewa mumine akan daidai suke so kuke in an je gaban Allah su tsaye muku da hujja li yuhajjukum bihi inda rabbikum afala taqilu ba ku da hankali ne in an je lahira fa za su ce kuma kun faɗi gaskiya kaga wannan kaga duk wanda yana nuna maka a cikin su akwai masu adalci to shi yasa anan ma Allah ya ce wato faminhum man amana bihi fa duk da haka daga cikin yahuda nan duk da barnarsu ana samun waɗanda suke yin imani da manzo sallallahu alaihi wa sallama amma kuma fa wa minhum man sadda an daga cikin su akwai wanda yake kangewa ai a'rada anhu yana kan yana juya manzan Allah baya bal ma yana sa wasu su kange ya kange su ya hana su su imani da manzo sallallahu alaihi wa sallam amma sai Allah ya ce wa kafa bi jahannama sa'ira ya ishi ɗan wuta wato wutar jahannama ta ishe su a konewa ta kona su wato ta a yi musu azaba ga wanda ne azaban liman la yu'minu kenan wutar jahannama ta ishi a yi azaba da ita ga wanda bai imani da manzan Allah shine wa kafa bi jahannama sa'ira ay azaban liman la yu'min wato wutar jahannama ta ishi a yi azaba ga wanda bai imani da Allah da manzansa ba Allah ya mana tsari Allah ya ba mu ikon imani da manzo sallallahu alaihi wasallama ya ba mu ikon imani da alkur'ani da sunna kun gane ko da Allah subhanahu wata'ala da sauran wato duk abin da Allah ya ce a imani ko Allah yake so a imani da shi wato ijmalan wa tafsilan Allah ya ba mu tsayuwa akan wannan Allah mun yadda mun yi imani Allah kuma ka tabbatar da muka tashe mu akan wannan imani na gaskiya abin da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓan harshe Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana muna da bakin yan uwa da suka zo suka kawo mana ziyara karkashin abdal alal khair wato wasu matasa ne masu kokarin suka kafa wato santa cibiya ta yada da'awa ta musulunci suna kokari Allah ya saka musu da alkhairi daga cikin su mutum biyu ya zo akwai malam Suleiman da kuma malam Murtada muna yi muku barka da zuwa a barkanku da zuwa in son samu ne ku zo ku dan gaisa da jama'a a ganku kun gane ko alaikum ba ku zo nan ba to mu ne muku fatan alkhairi Allah ya saka muku da alkhairi Allah kuma ya haɗa mu da ku a cikin wannan lada ga ramadan ya zo ƙarshe yan uwa ƙara dagewa goman ƙarshe za ta fara daga gobe ya kamata a zage damtse a ƙara ɗaure ta zuge wajen yin aiki a rabu da bacci a yi haƙuri da kwana sai bayan sallah mutum ya yi ƙoƙari ya ribaci wannan lokaci allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara ba mu ikon bautata masa ya ƙara mana lafiya da ƙoƙarin yin ibada allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa mana allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna subhanaka allahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته